الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a cikin waɗannan darussa na littafin al'azari a mazhabar imamu malik wannan rana wacce ita ce ranar bakwai ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan darasi wanda shi ne darasi na ashirin da ɗaya a wannan masallaci wanda shi ne masallacin jami'ar Ahmadu Bello da ke Samaru Zaria. Idan ba manta ba har yanzu muna nan muna bayani game da hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da sujadar rakkanduwa. inda idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya daidai a daidai ina muka tsaya na'am kwaban tazakkara sura ka ba ba na ka haka ne kwaban ba shi ka fi tsara shi ne a kama ba mu zo nan ba ومن تذكر الصورة بعد انتهائه إلى الركوع فلا يرجع إليها wanda ya tuna karatun sura bayan ya tafi rukuku sai ya tuna cewa ai bai yi karatun sura ba fatiha kawai ya karanta halin ya ce to fala yarji ilaiha ba zai dawo ya ce sai ya karanta sura ba me akan shi ya gama sallah na in ya gama sallah da ya kamata ya yi zai yi sujada kabali na saboda ne saboda ya rage sunna amma ce ai ba a ba a yin sujada sai an bar sunoni guda nan masu kaji ne ba ba fulani da wanne da wanne ya ba qira'atul sura wal qiyamu laha saboda haka shi yasa abin da yake kai shi da yake jira a bani malam yake cewa wa man tazakkara sirra aw jaha qabla ruku'i hada qira'a wa man tazakkara sirra aw jaha qabla ruku'i hada qira'a duk wanda ya tuna asirkawa ko kuma ya tuna bayyanawa kafin ruku'u to hada qira'a ka kammala karatun sura kawai sai ka tuna ai gaba ɗaya ma raka'ar kayan shi a asirance maimakon ka yi sha bayyane Now. ومن تذكر السر أو الجار قبل ركوع هذه القراءة فإن كان ذلك في السورة وحدها أعادها ولا سجود عليه أعادها ولا سجود عليه إذا سورة ne kawai hakan ya faru to sai ya maimaita ta ya yi ta a bayyane ko kuma a bayyane a wurin da ake askata sai ya askata ta wala sujuda alai babu sujada a gare shi malai to in kana fil fatiha ta adaha wa sujada ba'da salam idan kuma fatiha ce to sai ya maimaita fatiha amma zai sujada ba'adi me yasa zai sujada ba'adi na me dalilin ne ka ya kara ne ya kara ya kara ya yi kari akan abin da ya kamata ko ya kara sunoni guda biyu na'am malam ya ce wa in fata bin ruku'i sajada li tarki jahri qabla salam wa li tarki sirri ba'da salam amma idan mutum ya riga ya shiga cikin ruku'u ba yadda za a yi ya koma to idan akartawa ya bari sai ya yi sujjada wace iri kabali idan ya bar idan ya bar sirrantawa sai ya kabari saboda ne idan ya bar sananta sai ya kabari tsaye na idan ya babbayyanawa ya yi ne kenan ya yi raji idan kuma ya ba asirtawa fa na ya yi ƙari to in ya bar bayyanawa zai yi sujjada kabari idan kuma ya bar asirtawa zai yi sujjada bayi ina fatan mun gane malam yake shawar tarfi sirri ba da salam sawa'un kana bil fatiha aw suwat wahdaha wa man dhahika fi salati baqalat wa man dhahika fi salati baqalat tun wanda ya yi dariya a sallarka to baqalat sallata aji tun wanda ya dariya a sallar shi to sallata aji sawa'un kana sahiyan aw amidan sawa'un kana sahiyan aw amidan da gangan yayi ko kuma da rafkannuwa kawai mutum ya ɗanɗana dariya saboda me saboda yana nuna wasa a cikin sallah yana nuna bai bar abin duniya ba a sallah yana nuna bai ɗau sallah da muhimmanci ba a maza ba hanafiya ma idan mutum ya yi tariya yana sallah da alwalashi da sallah duka sun bayan ta alwala ma a to ai mun fassara lafazin da malam ya faɗa ne ka ji abin da Sheikh Abdurrahman Al-Abdari ya faɗa cewa yayi da kai wa in fata bin ruku'i sajada li tarki al-jahr qabla salam kasan galibi duk wanda ya koyi halayi a ƙasa Hausa galibi ya koye shi ne a zaune to yadda muka fassara haka ake fassarawa a zama haka ne kowa ba ma yawwa ka gani saboda haka shi ne muka fassara da cewa zai yi sujjada ba a ji idan ya ba asirtawa mana in ya ba asirta an yi ne kenan a addu'an shi ne ta aiko ai ka gane ai koya ake kamar yadda suke cewa innamal ilmu bi ta'allum yawwa saboda haka koya ake yi koya ya kamata su yi ba wani ake dole sai an musu hanyar da suka saba da ita ba idan aka yi musu hanyar da suka saba da ita ba su wannan ba wasu ashkal alaihim saboda mun ce idan aka fassarrantawa za a yi ne kabari idan aka bayyana idan aka ba bayyana haka za a yi bayi to shine abin da ya faɗa a nan gurin shine ma'ana wani tarki sirri ba da tsala idan ka bar asirtawa to za ka yi ba in ka bar asirta kai ne kenan ka bayyana a gurin da ake asirtawa ina fatan mun gane a baya kuma ya ce litarkin jihari kabla salam idan kuma ka bar bayyanawa nan kuma za ka yi kabari ina fatan mun gane to ina ganin kamar abin a fili don haka dai wanda ya dariya a sallah kawai aka ji yana ta tsallitsala dariya to kawai ba shi da sallah amma a wajen hanafiya idan kana da alwala kai dariya kafin ka shiga sallah alwalar tana amma idan kana cikin sallah kai dariya to da alwalarka da sallarka duka sun tafi gaba ɗaya ina fatan mun gane amma dai wata ban ji wuri sai ta fi inganci saboda su sun dogara ne da hadisin abul aliya shi kuma hadisin abul aliya wanda yake nuna a kyalkyala dariya yana bata sallah hadisi ne mursal saboda haka wal mursalu min anwa'i sa'id a wajen malaman ulumul hadisi malam yake cewa za mu ba da lokacin tambaya idan mun kammala karatu an kira sallah wala yadhaku fi salati illa ghafirun mutala'ib ba wanda yake yin dariya a sallarsa sai ka falalle rafkananne ne yawan wasa ina fatan mun gane shine kawai yake yin dariya a sallah to kaga wannan yake nuna cewa cikakken mutum wanda ya san abin da yake yi to ba za a ji shi yana kirkira dariya ba idan ana sallah mala yake cewa wal mu'min idza qama lis salati a'rada bi qalbihi an kulli ma suwa Allahi subhanahu wa taraka ad-dunya wa ma fiha hatta yahdura bi qalbihi jalal Allah subhanahu wa 'azamatahu wa yarta'idu qalbahu mu'mini na gaskiya to duk lokacin da ya shiga sallah zai dinga tunowa cewa yana gaban Allah ne saboda haka wannan zai sa ya dinga tuna girman Allah ya dinga tuna daraja Allah subhanahu wataala wannan zai dinga sawa zuciyarsa ta dinga karkarwa wa tarhabu nafsuhu kuma sannan ransa ta dinga tsoro min haibatillahi jalla jalalu saboda kwarjinin Allah هذه صلاة المتقين wannan ita ce sallar masu tsoron Allah amma idan ya zama to kana sallah an za a ga kawai yana sallah yana wace bai yana sallah ya yi haka wala ko dan da ma suna sallah kamar ma ba dai sai karatu kawai za a ga ya ci magani ya murtuka fuska sai ka gan shi kuma ya yi hukumu gaskiya dai wannan ban san mazhaba ta aka fito wannan ba za ga mutum yana sallah kwata-kwata zuciya abin nan bakin shi ma baya ko ba taba gani ba na ina a ruku ai ba matsala a ta wannan kabbara da jibo ba matsala amma dai karatun fatiha karatun fatiha misali kaga gaskiya akwai mushkila a ce karatun fatiha kwata-kwata ba a shi a ba a ji motsin lokacin da mutum yake yin karatu ba kaga yana daga cikin abin da yake nuna na ƙasa a cikin sallar saboda haka dai yana da kyau a ce in mutum yana sallah ya zamanto cewa an gaya cikin natsuwa ba za a ga alamun tunanin duniya a tattare da shi ba babu wannan aiki babu ai in dai kira'a ce wacce shari'a ta zo da ita ai dole labudda an yi taharrakan lisan dole ne sai an ga harshe yana motsi idan ya zama to harshe baya motsi to ba a kira shi kira'a kila kun gani na malam ya ce wala shay alayhi fi tabassu wala shay alayhi fi tabassu amma in mutum ya dan yi murmushi ana sallah to wannan baya ɓata sallah baya ɓata sallah saboda haka dai a duk wani abu da zai jawo Allah ka shi wannan farfari a shine nake duk wani abu wanda zai iya jawowa mutum ya gafala a sallar shi to yana da tsananin amfani mutum ya nisance shi mala yake wa buka'ul khashi fi salati muktafarun kukan mutumin da yake da tsoron Allah a cikin sallah muktafarun an gafarta mai saboda haka idan mutum yana sallah sai ya ce da kuka kuka ya zo mai to an gafarta masa mala yake wa man amsaka li mutahaddithin qalilan fala shay alayhi wa man amsaka li mutahaddithin qalilan fala shay alayhi ومن أنفت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه duk wanda ya yi shiru saboda wani da ya ji yana magana amma kaɗan ya yi shiru to ba kuma ya kai shi kamar wani yana yin magana kawai saboda kana sallah sai kaɗan yi shiru ka saurara to in ji ba yawa shiru ba matsala ina fatan mun gane malam yace wa man qama min rak'atayn qabla al-julus wanda ya tashi daga rak'o'i guda biyu qabla al-julus kafin ya zauna فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس فلا سجود عليه yana da kyau mu sani cewa gwargwadon abin da kake halartowa a sallarka shine gwargwadon ladan da za ka samu kamar yadda ya tabbata a hadisi akwai wanda idan ya sallah ba abin da zai samu a sallarka illa ushaha sai bisa goma zai samu akwai wanda idan yi sallah ba abin da zai samu a sallar illa sumuna a wani ɗaya bisa takwas zai samu wani kumus zai samu haka haka haka haka to gwargwadon abin da mutum ya iya hankalta a tallaci gwargwadon abin da zai samu na lada da haka a nan gurin malam ya faɗi hukunci na gaba shine idan ya zamanto kana sallah da ka zo zaman tahiya na farko sai ka miƙe idan ka tuna kafin gaba ɗaya gaɓoɓinka su rabu da ƙasa to babu komai a kanka ina fatan mun gane babu komai a kanka amma idan baka tuna ba sai da gaɓoɓinka gaba ɗaya suka bar ƙasa to ba za ka dawo ba shi wancan idan ka tuna kafin gaɓoɓinka su bar ƙasa za ka dawo kai tahiyar babu komai a kanka amma idan baka tuna ba sai da ka miƙe to shi ma kuskure ne yadda wasu limaman suke saboda za ga wasu limaman kawai sai su dawo wasu limaman sai su dawo su yi sannan su tafi ka ga mai hukuncin sana na za su yi za su sujada kabali man a injin wuce ne wacce sujada za su idan a injin wuce su in a injin wuce su kyauce yana sujada za su na kuma da karatunmu na tasiri da sauke in a malaysia su kyauce wacce sujada za su kabali za su wacce mazhaba kenan shafi'iya na su maza ba shafiya duk wata rafkanuwa da sai za ka yi wata irin sujada ne za ka yi kabari na malam yake cewa wa in ba fahata ma da wa lam yanji wa sujada qabla salami ko wa in ya riga ya nike to sai ya ci gaba ya yi sujada kabari saboda ya yi rai wa in raja ba'da al-mufaraka wa ba'da al-qiyam sahiyan aw amidan sahhat salatu wa sujada ba'da salam shi ne bayanin da muka yi saboda haka in ya dawo bayan ya riga ya gama nukewa ko da gangan ko da mantuwa to shi kuma nan sai ya yi da ba a ji saboda ya yi ƙari wa man na faka fi salati sahiya ta je da ba da salami wa man na faka fi salati sajidan ta je da ba da salami idan mutum ya yi dusa in mutum ya yi dusa kawai ya hura wani abu ya hura yana sallah to idan ya yi ne da rafkannuwa zai fice da badi saboda ne saboda ya yi ƙari amma wa in kana amidan bakarar karatu in ya yi da ganganci sallar ta ta ɓaci me yasa saboda saboda ya yi abin da babu shi a cikin sallah ko kun ga bambanci tsakanin wanda ya abu da rafkanwa da wanda ya abu da ganga wanda ya abu da gangan ya raina shari'a amma wanda ya da kuskure to ajizanci ne na dan adam rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ina fatan mun gane kuma Allah yake yayi kamar da yazo a ruwayar mu malam yace wa man aqafa fi salati fala yashtabi bil hamd wa yaruddu ala man shammatahu wanda ya yi atishawa yana sallah to ba a ce sai ya ce sai ya yi abin nan hamdala ba ba sai ya ce alhamdulillah ba ba sai ya ce alhamdulillah ba amma kuma inda wani zai ce mai alhamdulillah a abin da malam mai afzari ya faɗa a nan gurin to inda wani zai ce mai yarhamukallah to zai ce mai me zai ce mata na a waya rubu alamun shammata zai ce mai mai kenan yari kuma wa su ba da kuma kama da mai alar ya faɗa amma gaskiya a zahiri shi ne ba zai mayar ba saboda in na fiskalati la shugula saboda idan kana sallah kana cikin wani aiki ne na musamman haka duk aikin da yake tsarin sala to ba za ka yi ba amma shi malam a zahiri ya yi amfani da hadisin da yake nuna cewa idan mutum ya mata shi to kai kuma ka ce yahdikum Allah wa yuslihu balakum malam yace wala yushammitu afusan amma shi dai ba zai ce wa wani yarhamukallah fa in hamidallah fala shay'a alayhi idan yayi atishawa sai ya ce alhamdulillah duk da an ce ba zai fada ba to inda zai fada babu komai a gare shi wa man tasa'aba fi salati saddafahu wa man tasa'aba fi salati saddafahu duk wanda yayi hamma yana sallah saddafahu to ya rafa wace shi saboda kashe dan kuma tsari a baki wala yanfutu illa fi thawbihi min ghairi ikhraj hurufin idan mutum ne hamma ka kama sai tofar da wani abu to sai ya tofa a cikinsa mana sai ya daga an abin da ɗin rigar shi sai ya tofa ina fatan mun gane min ghairi ikhraj hurufin amma kai fitar da harafi wa man shakka fi hadathin aw najasa fatafakkara fi salati qalilan ثم تيسر الطهارة فلا شيء عليه yana sallah sai shi dan yace mai ka ko kada kai tsarin nan ba kai tsarki ba ko shi dan yace mata kamar ta ji kai tuka daga baya kuma ce ke maza maza ce shi ne cewa ƙarya ne to ba matsala in dai bai tsawo ba shine ma'anar kalilan ina fatan mun gane daga baya sai ya samu tabbaci cewa ba haka ba ne wa man iltafata fi salati tahiyan fala shay'a wanda ya waiga saboda rafkanuwa yana sallah to ba komai a gare shi ko in ta amma da fago makro amma in yi daga ganto makaro ne me dalili akan haka shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyaka wa yantifati fi salah na hane ka da yin iltifati a sallah fa inna ma huwa ikhtilafun hmm yaftalitu shaytanu min salati ahadi wani faucewa ne da shaidan yake fauta daga sallar ɗan uwan amma idan akwai bukata to yana halatta a yi wai in akwai bukata kamar yanzu misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dan tafi wata bukata shi da haka ce mutane suka ce da sayyidina abubakar ya wuce ya yi sallah da haka sai sayyidina abubakar ya wuce ya yi sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kawai sai ya kabbara sallah sai ya bi sayyidina abubakar da haka mutane suka dinga tashi suka dinga tashi wannan yasa har sayyidina abubakar ya wanko sai ya ga ga dalilin da yasa ake yin tashi wannan yasa ya yi baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai ya ci gaba sai ce ma kana ibn abi kuhaba an ya taqaddama bayna yaday rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai kamata dan gidan abu a kuhaba wato abubakar ba yayi gaba ya limanci annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna cewa saboda bukata saboda haka matar da take da ciki tsoho tana yawan tofar da yawo wani lokacin tana sallah tana buƙatar ta dan waiga ta tofar da yawo za ta iya tofar da yawo amma kamar yadda malam ya faɗa a nan gurin wasu istadbaral qiblata qata salata amma idan ya waje wanda ya juya wa alqibla baya mana da ya waje ya juya gaba ɗaya ya waje ba gare shi ya yanke sallah saboda haka abin da malam yake nunawa a cikin wannan bayanin shine waige in dan kaɗan ne baya sallah ta sallah amma waigen da za ka juya duka shi kuma yana ɓata sallah saboda kallon alƙibla shara'i ne daga cikin sharuɗan sallah ba cikar sallah ba shara'i ne daga cikin sharuɗan sallah ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره to kaga wanda yake nuna cewa wajibi ne shar'i ne shar'i kuma ya fi wajibi malam yake cewa wa man salla bi hariyin aw bi zahabin أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو آثم وصلاته صحيحة wannan gurin malam yana bayani ne akan wani abu da malaman usul suke yawan tattauna shi a cikin littattafansa na usul ma'ana aiki ne na lada kuma sai ya haɗu da zunubi shin zai zamanto jiha mufakka ko kuma wannan zunubin da aka yi zai ɓata shi ina fatan mun gane yawwa mana ya zo ne ya sato kuɗi daga abuja ya zo ya gina masallaci kaga motsin da kake yi a masallacin nan haramun ne ina fatan mun gane saboda me saboda gurin na halal rai ita kuma sallar a a biyayya ce ga Allah to shin tun da cewa wannan sallar da kake yi a guri ne wanda yake na haram shin yana nuna cewa sallar ka gaba shi ko kuma zunubin yin da kai a gurin daban ladar kuma da za ta samu na sallah daban ina fatan kun gane kamar yanzu misali mutum ya ya zamanto ya faci ruwa ko ya saci ruwa ya alwala da shi ya yi sallah me hukuncin sallar shi shin sallar shi ta yi ko kuma ba ce ba akwai malaman da suke ganin baki ba saboda ne saboda suka ce nafsin motsin da kake yi a wannan gurin na haram shine nafsin sallarka da aka sallarka baki ba ina fatan mun gane saboda haka wanda ya kwaci ruwa shi ma ya yi sallah ya yi alwala da shi shi ma sallarka baki ba to haka yanzu misali alharis da malam ya kawo a nan gurin kaga sanya hariri haramun saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hariri da kuma zinari yace waɗannan haramun ne ga dukkan ummati ko hillun li inasi yace waɗannan haram ne ga waɗanda suke maza a cikin al'umma to yanzu kaga misali sitirta al'aura ne hukuncin sallah sharaɗi to kuma sai ka sitirta al'aura da haram sai ka sitirta al'aurarka da haram ina fatan mun gane saboda haka inda za ku gane matsalar yadda za ta fito muku fili me hukuncin yanzu wanda yana da kaya ya sallah tsirara bai da sallah to shi kuma wannan shi kuma wannan kayan sata ya sa ko kuma kayan da Allah ya haramta a ka me bambanci shi da wanda bai rufa alawara ba mana da wanda da wanda ya yi sallah tsirara da wanda ya rufa al'aurar shi da kayan sata ko kuma ya ɗauko alhariri ya sa duk a wajen sallah hukuncin tsaya saboda dukkan su ba su rufa al'aurar su ba ba wai a waje ba kaga a waje za a kalla amma misali a wajen sallah dukkan su ba su rufe al'aurar su ba saboda shi wannan bai rufe ba yana da adalci cewa shi kuma wannan shi kuma wannan ya rufe da haram dan Allah masu hirar nan a waje ko ku samu waje ku tsara su hirar ku ko ku shigo ci amma kuna ɗan ɗauka hankalinmu dan Allah cikin ɗalibai ne ba mu talatin za mu tashi kowa mu faɗi ina fatan kun gani a ala kulli hal gaskiya ni na fi nutsuwa da cewa tallafa ce na fi nutsuwa da cewa tallafa ce ba saboda haram ne da halal suka haɗu da haka da haram da halal suka haɗu kuma haram ya fi ya fi ya fi halal ƙarfi haram hani ya fi ya fi umarni ƙarfi sai za ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na tara a cikin arba'una hadis yace idza amartukum bi amrin sai ce ne fa to min umartu idan na umarce ku da abu ku zo da shi gwargwadon iyawa amma wai idza na aitukum an shay'in fasharibu amma idan na hana ku abu to ku bar shi gaba daya sai yanzu mutumin da ya tafi ya je haji da su sai hukunta hajin shi babu za ka ce wai zunubin tata shi daban hajjin da ya je daban a ai kudin su ne nafsin aikin hajjin nashi ko ba su ba ne yanzu mutum talaka ne fata zai iya zuwa haji to kuma kudin su ne aikin haji sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yake liman istata'a ilayhi sabila daga cikin mushkiloli shine akwai waɗanda da yawa suke ganin ma kama alheri ne sai je saki miliyan ɗari a abuja sai ya zo ya ɗan lallaɓe ku ya ce ku nuna mai wani fili ya gina masallacin miliyan ɗaya saboda ya ji haske duk wanda ya gina masallaci allah zai gina mai gida a cikin asali shi ya ko wani irin masallaci ake yi ina fatan mun gane akwai lokacin da abu halifa yana tafiya sai ga wani sahawu ya saci tukka da ya gaba sai ya sadaka da tukka sai abu hanifa yi mamaki shi a an yi na yi zaton kasa ta ne don kaci sai ce a kuntu uta biyo ma'arabi a ina kasuwanci ne tare da ubangiji na ya ce lamma tsaraftu kutibat li sayyi'a wa lamma tasaddaqtu kutibat li ashara hasanat fa baqiya tis'a yadda da abu hanifa ai abin da baka sani ba abu hanifa shi ne kasuwanci na ke da ubangiji na lokacin da na tafi tuffa din nan an rubuta min zane shi daya da ne zarga da ita kuma da Allah ya rubuta min lada goma saboda mun za bil hasanati fala wa asra amsaliya saboda haka yanzu kaga in aka in aka zara wancan zai ya hadin guda daya ina da lada tara ina ba ta kun gane da yake abu hanifa ya fi shi da kayan sai ce la ya ce lamma tarakta kutibar laka sayya wa lamma tasajjabta lam tuqbal minka fa baqiyat laka sayya yace lokacin da ka sai da kai sata na rubuta ma da kuma kai san ga Allah ya sa saboda inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban saboda haka zunubi ce yana nan duk da wannan sadaka da kai ala kulli hal wannan falsafar da yawa za ka ga mutanen mu suna da shi da yawa sai je ya gama shegantaka shi ya kwashe kuɗin ku da sauransu sai ya zo ya ce ga wasu rabin miliyan da Allah a ciyar da marayu shi a fahimtarsa wannan wannan madamazin da ne shi kuna amwala fi sabilillah din nan kama sali habbatin ambatin sabata najira yadda Allah yake ninkawa su 700 zai samu kama ga magana abu hanifa ita ce daidai cewa wannan satar da ya ta farko zunubin ta yana da ya zo ya sadaka kuma lam tuqbal min duk da akwai karkatattun malamai wanda suke ba su irin waɗannan fatoyin ala kulli hal amma yana daga cikin ka'ida wacce nake so in yi a tambihi a kanta shine duk mutumin da aka san a kuɗin shi akwai halal akwai haram to idan ka idan ba ka da tabbaci daga haram ya ɗauko ya baka to in ya maka kyauta ya halatta to yanzu mutumin da kuka san yana aiki yana sata da biro yana kuma da albashi sai zo kuma zai gina masallaci ba ku san da wani ya gina ba matsala ai sallah ina fata mun gani to ala kulli hal a hakan ya ma kyauta za ku iya ala kulli hal maganar cewa wanda ya sallah da alhariri sallar ta taɓa ce gaskiya shi ne ya fi inganci saɓanin abin da malam ya kawo ana amma wa man saraka fi salati wanda ya sata yana sallah to shi wannan je bai yi aiki mai yawa ba sallar su za ta iya zama ta inganta a yanzu kamar kare akwai wasu wasu wanda ya zauna a karo musamman a 90 ya san wasu mutane da ake ce musu yan daba ba sani wa kwanan da akwai su so yanzu waɗannan yan daba kana tafiya da kayanka a rabu minti zai iya maka sata mun sha gani a lokacin muna a junior secondary saboda haka wani mai buredi ko wani abu wanda yake a kai ke rabu minti kawai zai zai kauce to a ga yanzu ka kaddara misali yana sallah wani mai biredi ko wani mai kaya ya zo kawai ya maza maza ya haka ya aiki ya ci gaba da sallah kaga idan muka ce aiki dan kaɗan ba zai ɓata sallah ba to shi ma wannan satar da ya zai zama to zunubin satar shi amma sallah ba ta ɓaci ba eh to kaga irin wannan sallah ɗin suke ya kake gani to yanzu yanzu misali ya kake gani idan da a ce sallah kai kike a ganin ka wannan aiki zai bata sallah akwai wanda gaskiya sun shahara sosai wani kawai dan gugar ka je kawai sai ka ga ya ba abin ka akwai wasu wani wani mutum da muka zauna da shi Allah wa alam ko yana nan ko ya mutu wani ayi wajen shekara ashirin da takwas ban gan shi mutum wajen 1993 kawai wasu yan tsari suka biyo ta gefen shi suka ga aljihun shi tudu sun zaci kuɗi ne ashe layu ne kawai da suna yanka kawai sai jimin laya ya fito sai suka tsorata suka gudu to ala kulli hal akwai satar da ake yi cikin sauki tsauri kamar kiftawa ido kaga irin wannan ba su bata sallah ba saboda kamar yadda muka kawo aiki ne yawa shi yake bata sallah kamar yadda ya zo cewa sayyidina aliyu ya taba tafiya ya buɗe wani kofa alhali yana sallah malam yake cewa au nazara muharrama wata mace ta dan zo gilmawa ya dan kalli bayan ta yana sallah to sallar ta tana nan amma mai zunubi ne ko wa asu salatu sirriya malam yake wa man ghalifa fil qira'ati bi kalimatin min ghairi al-qur'an wanda ya kuskure a sallarsa ya faɗi wata kalma wacce ba alqur'ani ba ce sajada ba'da salam to sai sujada ba'di wa in kanat min alqur'ani fala sujuda alayhi amma idan kalmar tana daga cikin alkur'ani to fala sujuda alai babu sujada a gare shi kamar yanzu ya ɗauko kirjin wata aya ya haɗa da farkon wata aya in na ce kirji ina nufin tsakiya kun gane to wannan kaga ba matsala saboda qur'ani illa an ya tagayyara lafzu aw yafsudal ma'ana amma malai istidraki yace sai dai idan da ya haɗo din lafazi ya canza ko kuma ma'anar ta canza a nan gurin fahimci gaba da salat sai su kira faɗi wa man na aka fi salati salat su da alai wanda ya jajjaɗi yana sallah to babu su da a gare shi me dalilin a haka shi a kan haka shi ne saboda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ya zo a cikin hadisi idan suka zo suka zauna suna jiran sallah sukan yi jajjaɗi hatta ta fi ƙarƙusu har sai kansu ya yi haka amma kuma faya ƙomuna ko salluna wala ya kawo ba'u to wannan shi ne dalili amma idan ya yi nauyi yana ɓata sallah shi ne cewa in saƙula naumuhu a ada sallah amma idan ya yi nauyi to zai canza sallah ala kulli hal yawancin malamai sun tafi akan cewa bacci wanda ya mara nauyi baya ɓata sallah amma bacci mai nauyi yana ɓata sallah ina fatan mun gane sai dai sun yi saɓani ne ake kira bacci mai nauyi a wajen malaman mazhabobin nan guda uku da yawa daga cikin su suna ganin bacci mai nauyi shine baccin da kai shi a na kai shi a kwanci ina fatan mun gane baccin da ka yi shi a kwance shi ne bacci mai nauyi amma akwai malamanmu shek muhammadu muktar shahidi shi kuma yake cewa bacci mai nauyi shi ne duk baccin da ka yi mafarki mana yanzu a ga wani lokacin mutum yana zaune a haka kawai sai ya mafarki ya je kano to kaga duk lokacin da kake bacci kai mafarki wannan yana nuna cewa ka fita daga hayyacinka saboda kana zaune a samu amma kuma ka yi mafarki ga ka a lambarta kaga wannan yake nuna cewa kana da kana da sauranka akwai akwai akwai kayi tafiya to magana cewa bacci mai nauyi shine in kai mafarki gaskiya yana da muhimmanci sosai yana da muhimmanci ala kulli hal kamar yadda malaman fiqh suke cewa shi bacci sababi ne na karewa alwala amma ba shi ne yake karya alwala ba shi yasa kamar yadda wasu malaman fiqh suka zo suna cewa nawaqidul nawaqidul wudu in suka zo za su ce maka akwai asbabun da kuma na asbabun wahada aka ce cewa mana akwai abin da da kanshi yake warware alwala akwai kuma abin da sababi ne na warwarewa to shi bacci kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi shine al'ainani wuta usafi kai da na mace ainan in tsala alwuta saboda haka shi sababi ne na warwarewa alwala shi yasa kamar yadda aka rawaito daga wasu daga cikin magabata ina ga abu musu ashari ne in zai yi bacci yakan wakilta wani ya tsaya a kusa da shi saboda haka in dai ba wani abu da ya fito ko ma awa nawa yana bacci yakan yi sallar shi da alwalar shi ina fatan ku gane saboda shi banci saboda su ba a cikin abubuwan da suke karya alwala amma yana kaiwa ne zuwa ga karyar alwala saboda kamar yadda zuwa wani hadisin madauri ne na dubara to in su idanuwa ba sai mutum ya bacci madaurin yana kwanciwa na shi yasa wata mace da za ta aurar da yarta take mata nasiha take mata لا تنامي بين الجالسين ولا تجلسي بين النائمين ila kun gane fassara me kenan na mana kace bacci a tsakanin waɗanda suke a gaban su sannan mutane duk suna barci kakkai ka zauna idan ka a wannan yana daga cikin abin da za ka zauna kuma na mara yake cewa wal wudu'u a'ada salata wal wudu in bacci ya nauyi to sai ya sake alwala wa aninul marid muktafarun ma'ana idan mara lafiya ya yi shi yana sallah to muktafarun an yi masa gafa wata nahnu ulil daruratu muktafarun gyaran murya lil ifham saboda ka gane kamar yanzu misali aka zo ana ta kunkusa kofa wani yana so ya shigo gida kawai sai ka ce saboda a gane kana sallah kaga wannan lil ifham ne saboda a gane cewa ga ka kana sallah ina fatan mun gane malam yake cewa kaga wannan munkar ne amma lil zarura idan ya zama dan a gane kana sallah ne munkar ne amma in ya zama dan darura ne to ya halatta kamar yanzu na kwankwasa kofa ana ta kwankwasa kofa mutumin ya damu ya kosa ya shigo sai ka ce mm amma kuma misali wani ya zo wucewa kana so ya gane kana sallah kai gyaran murya ba wata bukata wannan shi kuma munkar ne wala taqulu salatu bi amma sallah ba ta bacewa da shi wa man nadahu ahadu faqala lahu subhanallah kuriha wa sahat salatu duk wanda wani ya ce amadu kana sallah sai ka ce subhanallah saboda ya gane kana sallah to ba matsala kayi makaruri mana abin da ya fi shine kakka amsa ko kai gyaran murya an gajiya maimaita sunan ka da yawa amma sallar ta wa man waqafa fi qira'ati wa lam yaska alayhi adun taraka tilka al-aya wa qara'a allati wa qara'a ma ba'da mutumin da yake yin karatu a sallah sai qur'ani ya ci ya kasa gaba ya kasa baya kawai sai ya bar ayar sai ya tafi wata take bayan qur'ani yana da mu'jiza qur'ani yana da mu'jiza sosai saboda haka wani lokaci ji iya yadda ka kai da hattaka sai ka samu matsala an kana karatu Isa'i yake cewa akwai lokacin da ya sallah da Haruna Rashid. Ya ce kira'arsa sai ta ta burge shi. Amma da ya tashi wani kuskure wanda ko karamin yaro ba zai ba. Kawai da ya zo sai ya ce la'allahu yarji'in. Ya ce saboda girman su Isa'i ɗaya ne daga cikin malaman ne na malaman malaman malaman ƙira'at yana daga cikin ƙurra'u saba'a kuma malami ne na luka yana da mazhaba ta shi a nahawu musamman kana karanta sharwa al-kashi ibn ake saboda haka ya ce da ya gama sallah harun rashid bai iya gyara mai ba da ya gama sallah sai harun rashid ya ce mai alfi ne luka yace masa akwai wani yare ne na laraba wanda ya halatta maimakon yarji'un a ce yarji'in sai ce la inna li kulli tawadin kabwa ina fatan mun gane to qur'ani yana da wannan gaskiya wa man waqafa fil qira'at wa lam yafta alayhi ahadun taraka tilka la yaqra ma ba'da fa in ta'azzara alayhi raka'a saboda haka in ka cije ka huta ayar ka ta kuwata in ka kasa ji kamar kawai ka yi ku wala yanzuru mushafan bayna yadayhi illa an yakuna fil fatihati fala budda min kamaliha bi mushafin aw ghayri kar mutum ya kalli mushafi in dai kana sallah to ba su ka dinga duba mushafi to kaga irin masu sallar tarawih ya kamata gaskiya su kula sosai za ga wani masallacin gaba ɗaya kuma suna dubawa ne suna dubawa ne me dalilin da ya sa ba a san kallon mutafi an ana sallah na ka ci ka zaune ka ce ne me yasa a ba wani aka ce na rera da kyau me dalili me yasa ba a san kallon mutane a kalla to ga shi nan ya ce ma man jala fikiru fi salati ita ma sallar tana nan me dalilin da yasa ba a san mutum yana sallah yana rike da mutane me dalili za ka yi ta aiki kana sallah ka gani yanzu misali idan waɗanda suke izu kai ɗan yin raka ka ga kuma za ka jira ko goma in za ka yi hukunci ka yi haka in za ka yi sujira yi ka samu ka ake shi in ka taso ka ɗauko za ka yi ta ayyuka a sallah ta inda na fi ganin kuskure shi ne ka ga masallaci akwai hafizin ƙur'ani amma wai dole sai an yi da waɗanda za su riƙe gaskiya ba mu buƙatar haka kuma yana haifar da yawaita ayyuka ina fatan mun gane malai yake sai dai fatiha ce ta kakari mai kana karanta fatiha sai ta kakari ma to dole kana buƙatar ya halatta inda mun karfi a kusa da kai ka ƙara ka ɗauke shi ka ƙara ka fatiha saboda ne saboda la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab saboda kun ga ita sallah ba ta cika in ba a yi ta ba malam yace cewa fa in taraka minha ayatan tadira qabla salam in ya ba aya daya a cikin fatiha zai tsira kabari wa in kana akthar badar salat in ya ba aya daya sallar ta baci wa man fataha ala ghairi imami badar salatu duk wanda ya zamanto cewa ya gyara wa wanda ba limamin shi ba sallar ta baki ku gane wannan a ta haka ba ku gane ba ba ku gane ba sai idan kun kun je wasu birane akwai wata unguwa da muka je a makka babban gamu a ranka kama a kasuwar kwarin kai har 'yan saudiya an suka shiga wurin nan za su ce ma ba a saudiya suka ba na taɓa zuwa a gabana wallahi na ga mutane na ga jami'i guda shida ya fi in sallah shida na kirga wanda dukkan su ina kallon su nan jami'i nan jami'i can jami'i can jami'i sai guda shida ne na kalla a tashi ɗaya a lokaci guda kila yanzu kun gane to kaga kamar yanzu misali idan yana ɗaga murya zai iya yiwa yana sallah yana sallah a wannan rukunin ya ji wani limamin ya kuskure a wancan rukunin to shi ne abin da yake nufi to kana sallah a nan ka ji kana wani rukunin ka ji limami ya yi kuskure to sai ka sai sai ka gyara mai to shi ne baka da sallah in ji malam ala yastawu ala imami illa an yantabi al-fatha aw yufid al-ma'na ba a gyara wa liman sai idan ka ga limamin yana ta jira ya ji an gyara mai ba a gyara mai ba a wifsidar ma'ana ko kuma idan ma'anar za ta lallace to a nan gurin sai ka gyara mai ومن جعل فكره في امور الدنيا نقص ثوابه duk wanda yana sallah yayin tunanin duniya to ya samu raguwar lada ladansa ya ragu ina fatan mun gane amma walam tabkul salatu amma sallar ta bata baci ba kadan tana da gobe za ka je kasuwa za ka so kaza da kaza da kaza da kaza sai kuma kai maza maza sai ka ina wuta sai ka ci gaba sai sallar ta nan ba kana ومن دفع الماشي بين يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على قية أو قيتين من إمامته فلا شيء عليه mutumin da wani ya zo wucewa ta gaban shi ya tunkuɗe shi ina fatan mun gane ya tunkuɗe shi to babu komai a kan shi ko ko mutumin da naɗin rawanin shi misali ke ya sujada a kan naɗin rawanin shi misali a kowane za ga sun yi rawani hannun sun yi rawani hannun sai har kurkushin to da ya tashi dungura sai ya dungura a kan wannan ciwon guda ɗaya ko ciwon biyu shi ma babu komai a kan shi wala shi alai fi galaba kai mutumin da wannan ya rinjaye shi amai ya rinjaye shi yana sallah ya kammala amai ya ci gaba da sallah shi ma babu komai a gani shi wal qalal me qalal na me mafar yawwa kai kai baka cika ba alaika alaika ga amma ba ce ki Abinda maka ne maka gaima. Makwas kamar yadda wancan malamin ya fassara, shi ne fassara da za ka fi gane, mana gyaɗa ne waye, ba mai bane. Wani abu ne za ka ji kamar kayan gyaɗa ma tare da waye. So idan ba wari sunan shi gyaɗa, inda wari sunan sa makwas. Baba Liman za a iya faɗa haka? Yawwa to kaji, yawwa saboda haka dukkan su gyaɗa ne. in ta fito da wari sunanta bakwai in ba da fito da wari ba sunanta jaka ina ga haka ne ko ko akwai ƙarin bayani ya kamata ku zo kano ku koya hausa na wasahawi imami ya hamilu imam wasahawi ma'amuni ya hamilu imam illa an yakuna min nafsi fariba duk rafkannuwar da mamu ya yi to liman yana ɗauke ta duk rafkannuwar da mamu ya yi to liman ya ɗauke mata amma illa an ya kuna min nafsil fariba sai idan ya zamanto tawaya ce ta farilla saboda haka yanzu misali ka shagala ana aka yi ruku'u baka ji ruku'un ba ina fata mun gane to lewan ba zai ɗauke ma ba shine malam yake cewa wa idza sahal ma'mum aw na'ata idan mamu yayi sahau ya rafkana aw na'ata ko ya janjadi kana sallah kai ne ya haka sai ya duba ka ji ba aw zuhi ma'ala ruku wa huwa fi ghayril ula ya zaman to ko aka mace shi kamar za a cikin sauƙin mace filan dake shi sau yana da muhimmanci amma gaskiyar lamari wasu suna takurawa saboda haka wani sau za ta kammala in za a yi hukunci an karkace wani ma'amace ya kasa wannan gaskiya duk ba bukatun a shari'a akwai ka'ida da malamai suke cewa alfabilatul muta'alliqatu bi nafsil ibada aula min alfabilatul muta'alliqatu bi makaniha da haka yanzu da kai sallah a tsawon farko a matse to za ka yi sallah a tsawon ne biyu ina fatan mu gane wannan wani bayani ne na gefe ba shi malam yake magana a kan shi ba amma na kawo shi ne a hashiya saboda amfani shi na haka malam yake cewa idan aka takura mutum bai samu ya yi ruku'u ba ko huwa fi ghairil ula ba a raka ta farko yake ba to fa in tsama'a ko fa in tsami'a fi idrakil imami qabla rafihi min as-sunnah ath-thaniya raka'a wa lahiqahu yanzu misali liman yana sujjada ta farko kai kuma ba kai ruku'u ba to in dai kana fatan za ka iya sauri kai ruku'u ka yi sujjada ta farko ka rike ka sujjada ta biyu ba matsala sai ka ce kwada ta amma in dai ya zamanto kafin ka yi ruku'u ka yi sujjadin nan za ka same shi a tsaye to kawai ka yadda raka'a kila kun gane bambancin na shine abin da malam yake so ya ce ma malam yake cewa wa in lam yasma taraka ruku'a idan bai yi kwaɗayin haka ba to sai ya bar ruku'u wa tabi'a imamu sai ya bar limansa wa qada rak'atan fi mawdi'iha ba'da salami imami sai ya rama raka'a a daidai gurin ba'da salami imami bayan limamin sai ya yi sallama wa in sa'a an sujudi aw zuhima أو نعك حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجدا إلى فاتم من كان وإن ساه عن السجود إذا يرب كانوا بسجدا أو زوهما كوكما أكا أبنى إنش aka takure shi auna hasa ko ya yi abin nan gyangyaɗi hatta kama imamu ila raka'atin ukhra har liman ya nike zuwa raka'a wata sajada sai sujada wai kama fi idrakin imam qabla aqdi ruku amma in yana fatan zai haɗu da liman kafin ya kulla ruku'u to ba matsala zai iya ramawa sai ya sujada wa illa tarakahu sai ya bar shi kaga mala ya bambanta idan ruku'u ne to ka tabbatar za ka iya rikan liman a sujjada ta biyu kafin ka ce za ka rama sai liman ya wuce ka amma in sujjada ne to ka tabbatar za ka riski liman kafin ya yi rukuku ina fatan mun gane wata da imam boka ba ka ta ukura in ya san ba zai samu ba to sai ya bi liman ya rama raka guda daya malai cewa haitu qada ar-raka'a fala sujuda alayhi in dai ya canza wata raka to ba su da a gare shi illa an yakuna shakan illa an yakuna shakan fi ruku'i aw sujud sai dai idan yayi shakka akan ruku'un ko kuma sujada wa man ja'aku aqrabun aw hayyatu faqatala fala shay'a alayhi illa an yakuna fi'luhu aw yastajjir qibla mutumin da yake sallah su kuna ma ko miki suka zo mai ya halatta maza maza ya kashe su ya ci gaba da sallar shi amma idan ya daɗe kama a ce kuna mace ki mutuwa ce tsalle ya ta dukanta kafin ta mutu ko kuma macijin ya zamanto bindin ya kare kan kuma yana haka ya ta dukan shi kafin ya mutu to ba shi da sallah ko kuma ya zamanto ya wani wajen ya bi shi ya ba wa al'ubla baya to nan ma duka sai dai ya saki sallah in ya gama kashe shi shine illa an yakuna fi'lu aw yastabdil qibla fa innahu yasau zai yanke sallah malam yace wa man shakka hal huwa fil witri aw fi saniyati ash-shafi ja'alaha saniyati ash-shafi mutumin da yayi kokonto shin wutiri yake yi ko kuma yana cikin raka'a ta biyu ta shafa'i to sai bace a cewa yana cikin raka'a ta biyu ne ta shafa'i wasu da ba'a da salam sai ya tsaya ba'adi sun ma'autar sannan ya wuce wannan yana kan ka'idar da muka faɗa ne a sati biyun farko cewa duk lokacin da mutum ya shakka in yana sallah a cikin rakawai to bana alal yaqin bana alal yaqin sai ya gina akan yaqin me yaqin na menene ma'anar yaqin yana na mafi ne ne mai yaqin yana ba mafi karanci shi ne ta da haka mutumin da ya kokonto a raka a ta biyu yake ko a raka a ta uku yake me yake ne a nan raka a ta biyu yawwa to shi ne abin da malam yake ne wa man takallama bayna shafi wal witri sadiyan wanda yayi magana tsakanin shafi da witri da rafkan ruwa to bala shi alai ba matsala a kai shi wa in kana amidan amma in yi da ganganci koreha ya zo da abin ki wala shi alaihi babu komai a gare shi za mu tashi daga wani masumuku akwai wani yi sauka taki mai zuwa Allah ya ta sha Allah Allah ya bamu da cewa ya sanya mu cikin bayan Allah na gari na ga kira sallah za mu amsa abin da ya zo kan tambayi Assalamu alaikum malam wani mutum ya ce duk ɗaliban da ya yi sata a jarabawa ko idan ya samu aiki da certificate din nashi to haram yake ci menene ingancin wannan magana haka malamai suka faɗa gaskiya ne saboda ai shi wannan aikin da ake baka ana baka shi ne akan wannan jarabawar da ka baya shi yasa yanzu a idan ka kalla masinja wanda yake da firamare aikin da yake ya fi na profesa amma amma kuma kaga profesa yana samun ninkin barin jini abin da ya masinja yake samu yawwa saboda ne saboda wannan karatun da ya yi yana taimaka mai wajen kwarewa kuma za a amfana shi cikin sauki sama da wanda ya kandare school to kaga wannan zai nuna maka kenan cewa kuɗin da kake samu na albashi ana gina shi ne akan certificate ɗinka sagan certificate din ya zama rababbe ne kuma kudin za su zama rubu na akwai wani ji daga hannu a nan ce mai ce mun gama sallah oke ya yi gaba to shi ke to baba sai kuma salam
Thank you. an wannan mutum ba sai ku sa su san me karancin ayan da ya kamata su yi da yin kuka a kai in yi aya ɗaya sallar ta yi wacce wa zaitun ya ta kokari ya kawo kursi ne ta ki zuwa sai ruku sallar shi ta yi na mara a ɗaya za su inda lokaci ya mu gagaru zaɓa ɗaya a cikin uku to bari mu tsallake ka zaɓa ya mu da Allah bismillah mala alaikum salam ka zo ka kashi mai zuwa insha Allah ina ganin mutuwa ce idan ka yi da magarba nan sai a gaya ma saboda ka gyara ai ba ka yi ba ko to ka ke ne ka sani to ma duk ta ci ne ba ma duk ta ci ne ba na kaddara hakan ba ta faru ba to da alama annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sai dai inda sai na abubakar ya tsaya saboda haka da ganin ya cika a inda hakan ta faru da ya haifar da hukunce hukunce kuma da hakan ya sa an samu wasu matsaloli na'am illa kace me eh sai me saboda to shi tsallaka sallah kusan iri biyu ne ɗaya daga cikin manyan malaman duniya muhammad alhassan jadau ya yi bayanai masu muhimmanci wajen tsallaka sallah saboda yadda ya bayani akwai inda zunubin yana kan wanda ya sallah ba wanda ya tsallaka sallah ba mana yanzu misali mutum ya san wannan hanyar mutane ce sai zo ya kabbara sallah kaga aka tsallaka mai sallah shi ya jawo wani lokacin kuma mutum ya yi sallah daidai kofa saboda haka maimakon da ya gama sallar shi zai yi nafula ya canza guri sai ya zo ya kabara nafula daidai kofa wasu su zo kuma suna so su wuce kaga wannan idan aka tsallaka mai sallah shi ne ya jawo saboda shi ne sabashi kila ka gane amma idan mutum ya sallah a gurin da yake bai takura wa kowa ba bai rufe kowa ba to kaga a daidai nan gurin idan mutum ya zama to cewa wani ya zo ya tsallaka masa zai zama yana da zunubi shine aka ce ka tun ka hana shi in bai hana ba ka tun kuɗe saboda shi ɗan ne ina fatan mun gane sabiran amsa kawai bismillah mm. eh a'a ba ce ba an ba shi dama ya saurara ba haka muka ce ne haka ce to haka in ya saurara an ya ce mai akwai bambanci da an ba ka dama da kuma in kai ba matsala kila ka gane to to ba malaman fakihu ya za ku ce wai wani ne yake magana yana sallah kawai sai abin ya bai sauke sai ya hawaye wa walam dai ya yi ne saboda tsoron Allah ba matsala ta kai ne na ƙarshe kai ne na ƙarshe oke shi kai ne kai tambaya ka zaɓi ɗaya ko isauri kai eh akwai hadisai guda biyu da suka zo ɗaya yake nuna cewa in mutum zai yi sujjada to fala ya buru kama ya buru kulba'i kada ya faɗi kamar yadda raƙumi yake faɗuwa ina fatan mun gane shi raƙumi da ina yake tafiya na hanya ta gaba yake faɗuwa ko ta baya to shi ne da hannu ke ne yake faɗuwa da hannu yake tafiya ai na gaba shi ne hannu ko ba haka bane to kaga sai ya zamanto ka tafi da guyoyi akwai hadisi kuma da ya nuna ka tafi da guyoyi duka kuma ka fara da guyoyi ne ka fara da hannaye maimakon guyoyi duka hadisan akwai malaman da suka ba afa akwai waɗanda suka raunana su duka guda biyu ibn qayyim yayi bayani a cikin littafin sa zadul ma'ad amma abin da na fi nutsuwa da shi shine abin da Dr. Ahmad Bamba da Ahmad Muhammad Ibrahim na biyu ke babanmu ya koya mana shine ka dinga rabawa wata ran kai wannan wata ran kai wannan wata ran ka fara tafiya da gwiwa wata ran ka fara tafiya da hannu tun da hadisai ne biyu kuma an yi saɓani a kansu Allahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh